بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata sha biyu ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi addal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي Allah madaukakin sarki ya mai sakayya da alkhairi. Wannan littafi ne da marubucin littafin Dr. Ibrahim bin Amir al-Ruhaili ya rubuta domin maida ma wani zindiki martani dangane da cin mutuncin sahabbai da 'yan ɗakin manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama da ya yi a cikin littattafan shi, akwai la'akuna ma'as-sadiqin da kuma a shia hum ahalus sunna da kuma littafin sun mahata daitu da fas'alu ahalar zikir da dai sauransu duk Allah maɗaukin sarki ya sa muna da littattafan shi da kuma irin zandakan da ya zuba a cikin wannan littafin. to wannan babban malami ya kawo tallafi da agaji da tanyi ne ga sahabban annabi kasancewan mai gidansu baya nan da yana nan da ya ba da martani a madadinsu to amma kuma daga cikin dakarun da ya bari kuma ya nufa a ba waɗannan bayan Allah kariya to akwai babban malami a Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili ya ba da martani mai gamsarwa Allah ya saka mai da alkhairi To, in ba manta ba muna muƙaddiman wannan littafi har yanzu a inda Mala yake cewa ‘yan shi'a suna da wata dubara da suke ma al'umma wajen farautansu da farauce su, ma'ana an farauto ka sai a farauce ka, amma ba za a zo maka kai tsaye a gaya ma manufan da ake nufinka da ita ba. Suna ɓuya akan wasu abubuwa. su makale su zo da wani irin shiga wanda ba kowa zai iya ganewa ya tantanto su da irin wannan shigan ba wanda mala ya bayyana mana na ɗaya da na biyu sai lokaci ya ƙure sai mu ce athalith na uku annahum yakdhibuna fi naqlihim wa akhbarihim yan shi'a suna ƙarya matukan ƙarya wajen duk labarin da za su bada cewa annabi ya ce ko kuma imamansa sun ce, ɗan shi'a zai iya zama ya shimfiɗa ƙarya ga annabi, ya shimfiɗa ƙarya ga imamin shi domin ya cimma wata manufa da yake so. Mafi aksarin abin da za ka ji suna cewa wane ya ce daga cikin imamansu tun daga ruwayoyinsu mafi aksari duk ƙarerayi ne. haka ma danganta ma annabi magana da suke mafi yawanci ƙarya ne shine ma ya ce annahum yakzibuna suna yin ƙarya fi naqalihim wajen abin da suke naƙaltowa daga Allah ne ko daga annabi ne ko ko daga wani imami daga cikin imaman da suke riyawa cewa nasu ne wa akhbarihim da labarai da suke badawa an yi kaza lokaci kaza wane yayi kaza wane ya ce kaza ai ga abin da ya faru Mala ya ce mafi aksarin abin da ‘yan shiya suke ambatawa to ƙarya ne. Yasta hillunal kaziba suna halartar da yin ƙarya, kamar yadda manyan malamai suke cewa ‘yan shi'a suna faɗi cewa, idasta sanna ra'ayan, da za mu ga wani ra'ayi ya birge mu, ko da budurwa ne za ta karin magana ji abin ya ƙayatar da su, kawai ja'alnahu hadithan. sai su kirkira hadisi su ce ma ai annabi ne ya faɗa ko su kirkira magana su ce ali ne ya faɗa ko su ce hussein ya faɗa ko zainul abidi ne ya faɗa ko kaza ya faɗa ko kaza ya faɗa haka suke mutane ne makaryata wajen labari da wajen abubuwan da suke cirowa intisaran limuqtaqadihim suna yin wannan ne saboda taimaka ma abin da suka ƙudurce kamiyar aƙidarsu. Mun gano wannan da kyau ko? Ita ai gaskiya ba ta neman ado. Don menene ake ƙirƙiran ƙarerayi da yaudara da ha'inci domin a kara abin da yake addini ne. Wali haza, ja'ad kutubuhum, mala ya ce, to da wannan ne, littattafansu suka kasance mali'atan bin riwayatil mawdu'a cike suke zankama fal da ruwayoyin ƙarya ala lisanin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suke danganta waɗannan ƙarerai su ce annabin rahama ne ya buɗe bakin shi ya faɗi wannan maganganu alhali ƙarya suka yi mashi wa ala alsinata immata ahlul bait kuma suna ƙirƙiran ire-iren waɗannan ƙarya sa'ari bakin limamai da suke cewa na ahalal baiti su danganta musu waɗannan ƙarerayin ko damuwa ba sa yi. Bal, Mala ya ce ba nan ba ma, ta tsawalo ala kitabillahi bil taharifi wa tabdil sun kai matuƙa ta yadda suka yi ƙazamin ta'addanci ga littafin Allah ta hanyar musanya shi, ta hanyar jirkita shi, ta hanyar fassara shi ba da fassaran da annabi ya yi a madadin Allah ba. Sun fassara littafin Allah da fassaran da suke so saboda daidai da son zuciyarsu da mugun nufinsu. Istidlalan libatilihim saboda su goyi bayan wannan ɓanna da muguwar aƙida da suka ƙudurce kuma suke ƙoƙarin bazata da kuma yaɗa ta. Wa tarwijan libida'atihim da kuma ƙoƙarin zuguguta bida'ansu da yi mata kwalliya domin wanda bai santa ba ya yaudaro ya karɓa ya ɗauka daidai ce. Fahada'u ba'adal amma sai aka waye gari da irin wannan salo da suka ɗauko sun yaudaro wasu daga cikin jahilai, bizalika da irin waɗannan dabarbaro da makirci da ha'inci da yaudara. walabasu alaihim fi asli dinihim sai suka cuɗa suka zo masu da wani irin yanayi wanda suka yaudarar da su ta hanyar gurɓata masa asalin addininsu ga addinin da Allah ya aiko annabi da shi ya zauna ya karantar da al'umman duniya kaf suka zo suka jirkita wannan addini suka zo suka lalata wannan addini suka zo suka nuna cewa ga wani addini kishiyar shi amma da sunan wancan a madadin wancan kuma jahilan gari suka iya runguma a matsayin shine addinin musulunci abin bi wannan shine mataki na uku da suke bi wajen yaudara da farauto da kuma farauce da yaudare al'umma arabe na hudu annalin rafida fi da'awatihim asalib makira ‘yan shi'a suna da wasu irin dabarbaru wasu irin usulubai na makirci da suke ɗauka wajen ƙoƙarin mamaye al'umma su saka su a cikin komarsu. Yalbi suna biha alan nas, wanda suke sojan gona ga mutane ta hanyar shiga da wani irin kama da za su iya yaudaransu. wa yakhda'unahum biha su yaudare su da wannan dabara tasu wa hazil asalib kathiratun jiddan irin waɗannan dabarbaru da suke bi suna da yawa ba ɗan ƙarami ba ta talawwano fi kulli asrin sun abin launi a kowane zamani bima yunasibuhu da irin launin da zai dace da wannan zamanin kun gane wannan da kyau ku ba suna zuwa da kala iri ɗaya ba ne suna zuwa da kala iri iri iri iri suna rikida ne in sun zo wannan zamanin su ga 'yan zamanin sun gano wancan kalan to sai su ƙara rikida da wani kalan kuma gwargwadon abin da ya dace da zamanin da suke wa kullama zaharan nasu ala shay'in minha duk lokacin da abin ya bayyana wa mutane suka ɗago makircinsu suka gano su suka ɗago irin yadda suke bi suke yaudara mutane wa fadahohum biha suka kunyatar da su akan wannan makircin nasu in taƙalo ila uslubin akhar sai su ciratu zuwa ga wani uslubin su taka wani rawan na musamman domin iya faraucewa da kuma yaudare al'umma. Wahilatin jadida sai zo da wani dabaran sabuwa ful ‘yan leda, sha'anuhun fi zalika sha'anul Yahud. In ka fahimci ‘yan shi'a fahimta kyakkyawa, kuma ka fahimci Yahudawa da makircin Yahudawa, to abin nasu iri ɗaya ne, yaudaran iri ɗaya ne, makircin iri ɗaya ne, shigan burtun iri ɗaya ne, sojan gonan nasu iri ɗaya ne, ba abin da ya canza don dama Yahudawa ne suka ƙyanƙyashe su. Famin asali bihimil makira, yana daga cikin wannan uslubi nasu na makirci da suke makirtan al'umman annabi da ita, itlaquhumul alqab suna bin hanyoyi na laƙana laƙubba, awul kuna ko kuma alkunya abuwa ne, allati tahara biha ulama'u ahli sunna wanda waɗannan laƙubba ko alkunyoyi malaman ahli sunna sun yi fice sun shahara da su. Ala ba'di ulama'ihim sai su sanya mu wasu malamansu waɗannan laƙubba, talbisan alan nasi saboda ruɗar da mutane da yaudaransu da yin masu makirci sai su rubuta littattafai na ɓatanci da sunan wancan malamin in ka karanta sai ka ce la ka ga maganan da muke cewa ba mu yadda ba ashe malam wani maga ta yana faɗi kenan sai su yaudare ka ka yarda su ne suka rubuta amma suka sa sunan shi domin su yaudare ka domin su yi maka makirci domin in baka bincike ka zargi wani malami daga cikin malaman ahlus sunna da cewa shi ma rafidi ne mala yake cewa wa bittali har ila yau ma kadai yansibun nasu lizalikal imam sai a waye gari mutane sun danganta wannan limami almashhur wanda ya shahara cewa malamin sunna ne wanda ya kare rayuwanshi saboda hidima ga sunnar annabi wa aqwalu zalikar rafidi sai su rika danganta maganganun wannan ɗan shi'a zuwa ga wannan malami. Kun gano wannan da kyau ko sai su kwaso hayaniyansu da suka rubuta sai su ce malam wane da kuka san ya shahara ya karɓa a wajenku sai su ce shi ne. Ina fatan mun gano wannan da kyau haka suke yi. Mithlu itlaquhum as-siddi Malai ce misalin kun san ash-shaykhu siddi ko babban malamin sunna ne. sai suka ɗauki sunan siddi ala ahadi ulama'ihim suka raɗa ma wani daga cikin malamansu wa huwa Muhammadu bin Marwan muwafiqatan lil imam al mashhur saboda waye daidai da wannan shahararren malami wa huwa Isma'il bin Abdurrahman as-Siddi kun gano wannan da kyau ko sai suka ɗauki wani takadari daga cikin malamansu Muhammadu bin Marwan sai suka ce shi ma as-Siddi ففرق العلماء بينهم بإطلاق السد الكبير to sai malaman musulunci da Allah ya fallasa ma 'yan shi'a asiri sai suka tantance in an zo magana sai a ce asuddil kabir ya ce mala ya ce shi wannan asuddil kabir wanda ake itilaƙin wannan laƙabi gare shi shine as-sunni shine babban malamin sunna wa atlaqu as-siddil saghir sai ko malamin sunna sai ka sun ce as-siddil saghir ala rafidi akan wannan dan shi'ar ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil qaul wajen tuntuban harshe Allah ke masa terere Allah ke fallasa su wa in kana hasala li ba'dhin nasi labsun fi dhalika Malai ce duk da wannan fallasa da terere da aka yi masu sai da aka samu wasu daga cikin mutane sun yaudara da su. Fana saba zalikal imam jalil sai suka danganta wancan limami abin darajantawa da girmamawa litashayyu'i zuwa ga shi'anci wa huwa minhu bare alhali shi barrantacce ne daga wannan ƙazanta ɗin. Mun gane wannan da kyau ko domin sun ga rubutun wancan asidis sagir arrafidhi kawai cin da an yi talakin cewa siddi ne ya yi kawai da suka karanta sai suka ce ashe siddin nan ba na kwarai ba ne ashe siddin nan ma ɗan shi'a ne ashe zagin a sai da aka yi tambiya aka ce a a ga yanda al'amarin yake jama'a kun fahimci wannan ko wa ka itlaqihim malaci haka suna yin itlaqi na at-tabari ala muhammad bin rustum akan muhammad dan rustum ahad ulama'ihim ɗaya daga cikin malaman shi'a ne muhammad bin rustum wa takniyatihi bi abi ja'farin kuma suka yi mai alkunya da shi ma abu ja'far mudahatan lil imamil jalil saboda kwaikwayo da ƙoƙarin ruɗa mutane su ɗauka limamin nan ne mai mutunci mai daraja da ɗaukaka Muhammad bin Jarir tabari Mun gano wannan? Na sai ce mu Abu Ja'far Muhammad bin Jarir tabari Haka suke cewa. Mu ma namu Muhammad Abu Ja'far Muhammad bin Jarir tabari To amma inda yake tantancewa sai ka ce ka gaya mana kakan shi. sai ka ji nasu ya zama bunu jarir bunu rustum mun gano wannan da kyau ko to kana jin rustum to magana ya lalace ina fatan mun gano wannan da kyau ku bin shi ku rastame shi da cewa su mai zagin sahabbai ne fajtama amma ahu filismi sai suka haɗu tare da nasin nan wajen suna wal kunya da wajen alkunya abu jafar abu jafar wal laqab da wajen laƙabinsa ɗaya ne falabathu bi zalika talbisan aziman sun ruɗa mutane ruɗi babba ta hanyar sun saɗa da miyagun aƙidu ta wannan hanya mutane da suka yi da ibnu jarir sai suka yi ta karɓan maganganun da zaton cewa maganganun arziki ne hatta innal imam al-hafiz ahmad bin ali as-sulaimani har aka waye gari wani babban malami mahaddaci ahmad dan ali as-sulaimani nasabal imam tabari ya danganta imam tabari lirrafdi yace shi ma rafidi ne mai zagin sahabbai wa huwa min ab'adin nasi an zalika ya bi kowa nisantan wannan tabargaza lakin sulaimani ikhtalata alaihi al-imam birraf birrafidi al'amarin ya rude mai ne ya kasa gane rustum din can da wannan nagarin sai ya ɗauka mutum ɗaya ne kawai da na gaske da ɗan jabin sai ya ɗauka duk iri ɗaya ne wa ƙara a share idha ila zalika zahabi al'imamu zahabi ya yi nuni zuwa ga haka rahimahullah Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi a baya can akwai takharijin da ba mu yi ba inda Malam ya magana akan cewa an samu ana danganta shi an ci ga siddi sakamakon yaudaran da 'yan shi'a suka yi Male ce umdur fi tarjamatihi ka karanta cikakken tarihin shi a mizan al-i'tidal zahabi juz'in farko shafi na 236 da juz'i na hudu shafi na 32 wa qad nabbaha ala hadha al-uslub ar-rafidi haqiqa al-imam az-zahabi ya fadakar dangane da wannan dubara da yaudara da ha'inci na 'yan shi'a fit talbis wajen ruɗa mutane da yaudaransu da zuba ha'inci da suka gada, ina fatan mun gano wannan da kyau. Haka addahalawe rahimahullah ka duba littafin al-muktasar na tufatul isna a shari'a a shafi na talatin da biyu malam dahlawe shi ma ya yi isharar wancan makircin nasu. Sannan wannan na biyun malice unzur mizan al'itidal na al-hafiz zahabi a jazi'i na uku shafi na ɗari hudu da casa'in da tara. Allah ya sa mu dace. وكذلك إطلاقهم على أحد علمائهم المسمى بعبد الله haka suke ɗaukan sunan ɗaya daga cikin malaminsu mai suna Abdullahi sai suka yi mai laƙabi da Ibn Qutayba kun sa akwai babban malamin sunna Ibn Qutayba addinawari mun gano wannan da kyau ko sai suka ɗauki wannan sai suka sa malaminsu mushabihatan bi Abdullahi ibn Muslim ibn Qutayba saboda akwai na sunna mai suna Abdullahi ɗan Muslim ɗan Qutayba min kibari ulama'i ahlus sunna yana daga cikin manyan malaman ahlus sunna wa thiqatihim kuma babban amintacce ne a cikin su jama'ar annabi wani irin addini ne ake yin shi da ƙarya wani irin addini ne ake yin shi da yaudara wani irin addini ne ake yin shi da ha'inci da sojan gona wani irin addini ne wannan jama'a mun gano wannan da kyau ko yanzu akwai gaskiya cikin addinin kenan akwai amana akwai aminci tsakani da Allah wannan wani irin addini ne saboda kawai a yaudari mutane a ha'ince su a cuce su sai a zo ana fakewa da irin waɗannan abubuwan don me mai hankali zai bi irin wannan addini na shirme jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa ziyadatan fit talbisi mala yace ƙari ma akan haka wajen ƙoƙarin yaudarar mutane da roɗar da su da zuwa masu da abin a hagungunce kama hazar rafidi bi ta'alifi kitab sai wancan ɗan shi'a sai ya tsaye wajen rubuta littafi sammahul ma'arif ya sanya ma littafin al-ma'arif ala ghirari kitabil ma'arif libin qutayba saboda ya yaudari mutane akwai littafin ibn qutayba mai suna ma'arif shi ma sai mu'arif in ka je kasuwa ga arbuta al-mu'arif na ibn qutayba babu ne ka ce da haka ne sai ka je ka karanta ka ji a tarihi an ce da littafi sai ga zage-zagen sabai da abubuwa da waye-waye na yaudara da ha'inci sai ka ce a'a to ya haka daga nan sai ka kiyarda da duk abin da yake nan ma an ci nasara a kanka daga nan in ka yarda sai ka bi nan ma an yi nasara a kanka shi yasa dole ne a tsaya a yi maka bayanin kan littattafai da yadda aka yi tadwini sunna da duk waɗannan abubuwa don mutane san suwaye malamai suwaye kuma waɗanda aka kawo su domin yaudara yan jabu wannan bayani mala ya ce unzur muhtasar tuhufatul ithna a shari'a liddahalawi ka duba tuhufatul ithna a shari'a na dahalawi shafi na 32 wa kada an kara ba'adul muhaqqiqin al-mu'asirin an yakuna kitabul imama wa siyasa al-mansuba libn qutayba min mu'allafatihi kai har fa sai da aka samu wani daga cikin malaman zamani yace kaga littafin al-imama wa siyasa wanda aka danganta ma ibn qutayba bai daga cikin littattafan shi qala dr ali ibn nufai al-ali al Ilyani fi kitabi aqidat ibn Qutayba a cikin musamman yana bayani akan aqidan ibn Qutayba a shafi na 90 yace wa ba'da qira'ati li kitab al-imama wa siyasa a bayan da na karanta littafin al-imama wa siyasa qira'atan fahisa karatu na binciken keke da keke tarajjaha indi sai ya gamsu ya gamsu kuma ya karkati na aminta anna muallifi al'imama wa siyasa marubucin littafin al'imama wa siyasa rafidi ɗan shi'a ne, Habib mugu, arada idimaji hadar kitab fi kitab ibn Qutayba ya so a cusa wannan littafin nasu ne daga cikin littattafan ibn Qutayba sai Allah ya fallasa sai su tona masa asiri a gano yaudara da ha'incinsu. Kultu wa gairin mustaba'id mala ya ce kai abin mafi ba ne su yake ba أن يكون الكتاب المذكور لابن قتيبة الرافدي والعلم عند الله waɗannan littafan fa suna da yawa za su rubuta littafai na ƙarya sai su danganta shi yasa ba yanda za a yi ka je ka zauna malamai ba su tarbiyyanka akan yanda ake bincike da littattafan da malaman da kaza ka ce kawai dan ka koyi larabci wai da haka zaka je kai addini har kafiri ma sai ka zama dan larabci kawai ka iya jama'a mun gano wannan ne ku wajibi ne mutane sai sun biɗi malamai duk wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai sawa ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa min asalibihim aidan mala yace har ila yana daga cikin hanyoyin da suke bi na makirci na yaudara da yaudarar da al'umma annahum yu'allifuna ba'd al-kutub suna rubuta wasu littattafai wa yansibuna ha ila ahda immati ahli sunna sai su danganta wannan littafi kai tsaye ga wani daga cikin malamai ahalu sunna ba ma za a ɗauki wani daga cikin malaman su ne a wannan usulubin a yi mai ƙace shi mai irin wannan sunan a'a ba malamin ma kawai yanzu misali wannan malamin da ya rubuta mana ashabun rasul ahmad mustapha faisal misali sai a rubuta littafi kawai sai a ce na ahmad mustapha faisal ne sai a buga kawai ya a kasuwa ko mun gano wannan da kyau ku shi za sai ka san malaman ka san tarihinsu ka san aƙidansu ka san almajiransu ka san littafansu na dauri ka san komi shi za bi halatta malamai su rika ɓoye abubuwa na tarihinsu da komi mutum ya zai bayyana aƙidan shi kuma a san manufan shi mala ya ce sai su danganta littafi in sun rubuta ga ɗaya daga cikin malaman ahalus sunna wa yadhkuruna fihi ba'dal muftarayatin sai su ambaci wasu ƙarerai mun gano wannan da kyau ko mimma yujibu ta'ana ala ahli sunna wanda wannan yana tabbatar da suka ga ahli sunna sai ce ga malamin sunna ma yana sukan ko je kaza sai kuma koma ana kaba hujja da wannan littafin a karanta littafin wani ai shi ma dan sunna ne gashi ya soke sahabi gashi ya soke abubakar gashi ya soke imam malik gashi ya soke kaza gashi ya soke kaza jama'a mun gano wannan nake ku addinin shiya ya gini ne kawai akan ƙarya soke-soke yarfe ha'inci cin amana batanci ga al'umma annabi yasa duk wanda kaga ya dauko ɗabi'a irin wannan ɗabi'an ya gina ko Allah ya tallaka ka tausaya mashi Allah madaukin sarki ya kiyaye Malik ce kal muhtasar al-mansub ila al-imam Malik kamar wani littafi da aka danganta zuwa ga Imam Malik alladhi sannafahu ahadu shi'a wanda wani daga cikin ‘yan shi'a ya rubuta fadakara fihi anna malik sai ambata cewa anna malik al'abdi wai mutumin da ya mallaki bawa ya juzu lahu an ya lotsa bihi wai ya halatta ya luwaɗi da shi a cikin littafin sai aka sawa imam malik ne ya rubuta littafin sai kuma ga wannan muguwar magana sai dai ku bari in Allah ya da cikin karatu wannan littafin za mu zo muku da littafin wanda ya halattar da yin luwaɗi. na daga ciwo karanta littafin tahrirar wasila kafin mu zo kanta jama'a mun gano wannan da kyau ko amma imam malibe da wani littafi mai wannan sunan ƙarya aka yi mashi amma za mu zo da bayanai na waɗanda suka halartar da yin luwaɗi za ku je su malice unzur muktasar tuhfatul isna a shari'a a shafi na talatin da uku Allah ya sa mu dace wa min makayidihim malice har ila yana daga cikin kaidinsu أنهم يريدون بعض الأبيات يزيدون بعض الأبيات suna zuwa sai su yi ƙari ga wasu baitittuka mun gano wannan da kyau ko haka kawai ga baitin waƙa yadda mai ita ya yi abin shi sai zo sai su yi ƙare-ƙare a cikin wannan baitittuka fi shi'ir ahada a immata ahalis sunna a cikin wani baitittuka na waƙe da wanda daga cikin malaman ahalus sunna ya rubuta yan tsakaninka da Allah in kawai kai dai ka nemi littafi kawai karanta in malami ba mu haƙiƙi ke karantar da kai ba don ya za ka iya tantance wannan jama'a mun gano wannan da kyau ko bi halatta musulmi ya je ya zauna gaban malamai yan bid'a wai suna karantar da shi ba dole sai sun yi tasiri a cikin aqidan shi da mu'amalar shi da uslubin shi da komai na shi ina fatan mun gano wannan da kyau duk wani abin da wani dan bid'a ya iya zai karantar akwai malamin sunnan da ya iya ka je karantar da kai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Mimma yi uzunu bi tashayyu'ihi wanda in ka karanta sai ga a'a, ashe malam wani ma da nake ganin shi ashe ɗan shi'a ne. Kun gano wannan da ku? Domin sun mai ƙari. Kaga can ko dai a samu wani daga cikin siye sojan gona da sunan wani malami, ko kuma a rubuta littafin ƙarya ma a ce shi ne, ko kuma nakan da ka rubuta sai a zo a ƙara tafsetin ɗin shi sai a yi ƙare-ƙare a ciki. ina ba ta mun gano wannan da kyau wanda wannan ɗabi'a ne nasa sananna kowa ya sani kama alhaka ba'adur rafida almutaqaddimina bima nusiba ila al-imam shafi'i kaman yanda aka samu wani malami nasu na dauri dan shi'a ne ya danganta irin wannan makirci zuwa ga imam shafi'i min abiyatin fiha cikin wasu baitutuka na al-imam shafi'i ya ƙara nashi shafi'i na cewa يا راكب يا راكبا قب المحسب من منى واحتب بساكن خيفها وناهضي yake cewa ya kai mahayi ka tsaya almuhassab kai kira a garin a wajen mina shine min mina wahtib shine kai kira ka ce ya ku mazauna cikin wannan haimomi da wanda zai tashi ya tafi da wanda yake tsaye iyakan haka ya taho da abin shi fa a kira waɗannan a yi masa shela a yi masa wani jawabi fa'al haƙar rafidi biha sai wannan ɗan shiyan sai ga a to wannan ya kamata a cike wani magana a nan kamar kai ne za ka cika cek sai ka bar wani waje da zero zai iya shiga ana ƙarawa to lissafi fa ya canza mun gano wannan da kyau ko to sai suka wannan makircin don shigar da wani bankaura nasu wanda za mu zo za mu ji da izinin Allah a karatun da zai biyo bayan wannan ya ce ƙif sun manadi bi anni la muhammadin wa wasiyihi wa nabiyihi lastu bi baghidi sai mun zo katu na gaba da izinin Allah fasbanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum